azaba azabar da ake wa dan fashi iri hudu ne ba daidai ba ne a ce za a fita daga ɗaya daga wa'annan kamar a ce bara a yi masa tara tara ko abin da ya kama da haka daman shari'ar musulunci malamai da suke cewa ma bata san ai tara ba ba walam tajuz uqubatun bil mali walam tajuz uqubatun bil mali ba a san yin ladabi ta fuskar a ce shi wanda za a yi waladabin ya kawo wanda za a yi waladabin ya kawo kaza ba an ce da akwai a shari'ar musulunci amma aka yi nasarinta fa inna ha mansuwatun illa umur ma za da hukumu ha alal lisni ya duwa amma wasu malaman suka ce a iya aiki da tara idan zartar da ainihin shari'a ya gagara idan ainihin abin da shari'a ta zo da shi a zartar da shi ya zamo ya gagara to amma a iya tara a ce za a zartar da hadi yadda shari'a ya zo da shi ta zo da shi ya gagara amma a yi tara ya zamo ya yi ko a yi taziri irin wanda shari'a ta zo da shi ya zamo ba zai yi ba amma a yi tara zai yi a yadda za a ga kamar shi abdullahi dan fojo ya goyi baya a wasu littattafansa kamar ya ulhukani ko ya usiyasa cewa ai yafi a kyale mai laifi ba a taba shi ta ko'ina ba mai laifin da ya cancanta a taba jikinsa ko da ya ji duka ko ya ji rasa wata gaba ko abin da ya kama da haka wannan din bata samu ba kuma a ce ma ya tsira ba a taba shi a dukiya ba to ai goma ma a ce ai masa taron ya ji wani yadda dukiyar ta shiga ransa ai taɓa jikin ne ne wani ma sai ya gwammace ka taɓa jikinsa fiye da ka taɓa dukiyar ko don ya san za a taɓa dukiyar in yi ɓannar da Allah haka za ta sa ya bari in ji wasu malaman kenan akwai wasu 'yan kaɗan daga malamai da suka ce ba a iya cewa an yi nasinta gaba ɗaya ba to a dai masabar malikawa abinda za a yi wa ɗan fashi ɗaya daga cikin hudun nan ne ba daidai ba ne a fita daga waɗannan a ce za a yi wani abu can daban to shi liman shi jagoran musulmi abin baiwa zaɓi ne a cikin aikata duk wanda ya ga ya fi dacewa da shi ɗan fashi mukafiya matuƙar dai shi ɗan fashin bai kashe musulmi ba wanda yake mahakunan dami kuma wanda yake kamar matsayinsa wato wanda yake in ɗan fashin ɗa ne to shi ma wanda ya kashe ɗa ne ya zama kowalinsa bai yafe ba in ya zama an samu wannan to dole sai an kashe shi idan waliyin ya yafe to a sannan sarki daidai aka baiwa zaɓi ko da waliyin ya yafe shi sarki ya iya cewa bai yafe ba kisan za abinda imami shafi yake ganin dole ne shi imam malik yana ganin a'a yana da kyau dai a yi ba dole ba ne ga sarki waninsa ya halatta ga misali kuma su malikawa suka ce wanda yake gwanin tsarawa a wajen fashi wanda yake shi ne gwanin tsarawa shi ya san yadda zai tsara ya za a yi fashin to irin wannan an fi so ko da dai har yanzu an ba da zaɓi ga sarki to amma irin wannan an fi son in an kama shi sarki kawai ya zartar da hukuncin kisa a kansa cewa a kashe shi kawai a huta tun da gwanin tsari ne duk abin da aka yi masa ta ya sake dawowa ya sake tsarawa a sake samun yaransa da za su zartar yasa suka ce ya fi kyau a kashe wanda yake gwanin tsari a 'yan fashi amma wanda yake gwanin ƙarfi shi shi ya sanya amfani da ƙarfinsa ko da makamai a wajen cewa ya zamo an zartar da aikin fashin to shi wannan yana da kyau a zartar masa da yanka a yanke masa hannun daman da kafar hagu wanda kuma yake shi daman fare shiga ne to wannan yana da kyau a zartas masa da zarar cewa a ɗaure shi ɗin koko a kore shi yadda su malikawa suke gani to suka ce wannan ya fi kyau amma ba cewa aka dole sai haka ɗin ba cewa aka dole sai haka ɗin ba ko da shi ɗin ma dai sarki har yau yana da zaɓi yana da zaɓin cewa wato ya zartas mata da yadda ya gani kuma malikawa suka ce da malikawa suka ce wato shi dan fashi idan da ya zama mai kisa ne ai abin da yake wajibi ma akan musulmi su tare shi kada a bashi a bada kai bada kai gare shi suka ce wanda ya bada kai gare shi ya aikata saban Allah shi yasa an kashe shi ma a haka kuma ga kisan da aka yi masa gashi kuma ya aikata saban Allah tunda haƙƙinsa a ce ya tare shi haƙƙinsa ya tare shi wanda da yake neman sai ya kashe ka da karfin tsiya to ai haƙƙinka kai ma ka tare shi amma fa inda yake ba wato bai fara daga makamin ba aka ce an so a fara roƙonsa cewa do Allah ka haƙura ka haƙura ka bar wannan abin da ka sa a gaba ka haƙura ka aikata sannan ne kuma in bai haƙura din ba yake lalle a tare shi shine fa ba'da an yunashadal muqatala la qablu in amkana la in qadala a ba da an yi nashadar mukatala yadda shi mai wake motar din na shewa halila yake faɗa shewa halifa cewa a yaƙe shi kuma an yaƙe shi an kashe shi an kashe banza an kashe shi an kashe banza to masalar ga misali ya ji alal imami katulul katili wajibi ne kan sarki ya kashe wanda ya kisa wala juzu gairu ba daidai ba ne a yi wani abu daban mina sulbi wal qat'i min hilati daga cewa a tsire shi ko a yanke masa gaba a sabani inda shafi'i wajen imami shafi wasta sanahu malikun lil imami amma sarki ya ga am imam malik ya ga kyan haka da sarki cewa sarki ya haka din yana da kyau ko ya juzu gairu min al hududi amma ya halatta a ce za a tsire shi ya halatta a ce za a tsire shi wajen shi imam malik amma wajen imami shafi anan yace a ba wajibi ne wajibi ne a matsirewa kamar a kashe aikinsan kawai a kashe shi kawai wasan kaulaihi mafi ingancin zantuttukan imami shafi'i anna sulba salasa cewa ana tsire dan fashi ne kwana uku ba da alkatali bayan an kashe shi bayan an kashe shi sai an kashe shi sannan kuma za a ɗaure shi a jikin itace kowa ya zo ya gani ga abin da wane ga abin da wane ya zama kenan tsawatarwa ma hatta danginsa ya jawo musu ko shi yasa wani zai ji gudun ya haka ko dan gudun ma kai ya jawo baya wanda Allah ya nufa sai ya bari ko dan gudun kai ya jawo na baya kai ya jawo baya a ringa fada ana ana ana cewa ai dan uwan suwa ne kaza gashi can ku je ku gan shi to la ba za a tsere shi kasa da kwana uku ba wajen shi imami shafi illa yi hafa ta gair sai ko ana jin tsoron zai narke ko zai fara kumbura ko zai fara wari wato wakila akwai ruwa daga wajen shafi awar cewa yi ɗalibi in an tsire shi ma a bashi ya daɗe hatta ta kaɗa da sado sai jikinsa ya fara kwaranyewa a ƙasa sai jikinsa ya fara karanyewa a ƙasa tukuna wakila kabla hu kalila ko suka ce kafin a kashe shi ne za a tsire shi ai bayan sai sulu zajru bihi inda tsawatowa zai afku da shi wa haza mashhur masab malik wa abi hanifata wannan shine kaulin da ya fi shura a masab imam malik da abu hanifa wa alaihi bisa wannan kaulin wanda ba shi ya fi shura ba a masabar shafi'awa amma kuma shi ya fi shura a masabar malikawa da hanafiyawa fai kutalu za a kashe shi kenan wahu musulman alhali an riga an tsire shi bayan an tsire shi ne za a kashe shi to wayul haku bin nafi ma ashbahu fitan kili ana riskarwa da korewa abinda ya kama da shi na daga dauri kamar dauri لأن المقصود من النفي منفى دا كوريوا البعد عن الحلق أي نيسان تاشد دا حالتا وذلك وأنه كما يصل في بعده من الأرض كما يند زي سامد نيسان تاشد دا كسا wadda yake rayuwa a cikin zai samu idan aka ɗaure shi ma ko da a ƙasar da yake cikinta ne wannan shine masaba imami shafi'i abu hanifa ya dace da shi imam malik ya ce abinda ake nufi da korewar a nisanta shi daga ƙasar da yake aƙalla ya kai tafiyar ƙasar a sa shi a kurkuku a garinsu bai wadatar ba idan an sa shi a kurkuku a garinsu imam malik ya ce wannan bai wadatar ba dole ko da ana ganin dai a sa shi a kurkuku to sai an kai shi wata ƙasa a kai shi wata ƙasar sannan a sa shi a kurkuku shi yasa ƙunan sai ta zama biyu ƙunan baya ƙasar su ga kuma ƙunan cewa ma yana kurkuku gaba ɗaya to wa gairuhu da abin da yake min alharsu wa gairi kamar daurewa ko abin da ya kama da daurewa zalikal jazaul mazkur wannan sakamako da aka ambata lahum hizyu dan a kunyata su a kaskanta su tun anan ratin duniya a rayuwar duniya wala bilal ta azabin azim azaba mai girma na sauraron su a lahira huwa azabun nari shine azabar wuta hada mahmudun alaman mata kafina amma ma shi yace wannan magana azabar wutan nan za a dauka bisa wanda ya mutu kafiri wa ma hududul muslimina amma tsaye da haddi a haƙƙin wanda yake musulmi musulmi ya aikata laifi aka yi masa haddin da wannan laifin ya sabauta a yi masa falmota zance da yake abin dogara da shi an na ha jawabiru cewa wannan haddin da aka yi masa ya kankare masa laifin da ya aikata wannan haddin da aka yi masa ya kankare masa laifin da ya aikata illa lazina tabu إلا الذين تابوا من من قبل من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيفا وإن سكتوبا من المهاربين daga 'yan fashi wal qudda'i ko masu yanke hanya masu tsare hanya sana hucewa min kabla an takaduru alai kafin a ce kun sami iko akan kafin a ce kun sami iko akan su to fa'alam ku sani anna Allah cewa ubangiji subhanahu wata'ala gafurul lahum ma atau zai gafarta musu abinda suka aikata rahim mai jin kai ne bihim da su abbara bi zalika ya faɗi wannan duna falata hudduhum ba ce kada ku yi musu hadi ba li fida dan ya fa'idantar da annahu cewa lamarin da sha'anin la yasqudu anhu bi tawbatihi illa hududullah dan fashi dan ya tuba ya zo yana ya tuba to ba abin da ya sare daga gare shi sai ko haddi na Allah haddi na Allah kadai dole kokil adamina banda kokin mutane kaza zahara li suyudi ya ce wannan yadda na fassara din nan haka ya bayyana gare ni amma walam ara man ta'arrara lahu ban gani ba a cikin magabata wanda ya bijira ga wannan tafsir ba gani ba a cikin malaman tafsiri wanda ya kawo fassarar nan a nan wajen ko da yake a littattafan fito dai haka aka faɗa amma ganin cewa ma fassarar da suka gabata ba su kawo haka ba anan shi yasa ya kawo yana jin jiki haka cewa kamar kai ya zamo yayi wani karamba ne ladabi irin na ilimi kenan ba yanzu yanda ya zamo mai dawar ilimin kokarin sa wai ilimin sa ya sa ya kawo abin da magabata ba su kawo ba in yi haka wai shine ya nuna ilimi saboda an fita daga tsarin ilimin an fita daga tsarin ilimin hasul zalika hasulun wannan cewa shi lamarin da shanin shi dan fashi in kafiri ne ya tuba ma'ana tubansa a nan ko ya tuba daga fashin kuma ya tuba daga kafirci ya musulunta ya bar fashin to a sannan duk wani laifi ya sare daga gare shi haddodi ne ko waninta inda Allah ya faɗa kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sala yasa kafiri in ya tuba duk abin da an yafe masa ya sha yasa wajen malikawa suka ce da a ce ma a halin kafirci zai zo yage kai kwaci kayanka sai kuma ya je musulunta ka gan shi bayan ya musulunta da kayanka to dole ka zura masa ido dole ka zura masa ido ba ka da ta cewa ya kwata ne sanda da kai da shi akwai yaƙi tsakaninku kuma yanzu ya musulunta an ce ko tun da ya musulunta ai ya sha ya tun da ya musulunta ai ya sha to idan ko musulmi ne dan fashi musulmi ne yake fashi wal iyazu billahi to in ya tuba da haƙoƙin Allah sun sare daga gare shi amma ban da haƙoƙin mutane haƙoƙin mutane wannan suna nan a kansa misali idan ya kisan kai ya zo ya tuba to a sannan ya rage ga waliyin wanda ya kashe in ya ga dama ya ce ya yafe in ya yafe shi kenan ba magana kisasi in ya ga dama ya ce ai kisasi to fa idza qatala wa hadha al mala idan ya kisa ya karbi dukiya ya kutal wa kudu za a kashe shi za a yanke masa wato wa ko kuma auyi kudu ko a ce wato a yanke masa hannu wato wato almunasibu amma abin da yafi dacewa su kaulihi wai kudau a shafe wai kudau din wal hasil inda shafi'i hasilin magana gurin imamin shafi annahu shi dan fashi idan ya kisa amma kuma ya tuba idan waliyin wanda aka kashe ya yafe to ya fi kisan ya ya saraya idan ko ba haka ba to sannan sai a yanke a kashe shi kadai amma ba dama a ce za a yanke masa gabobe amma idan ya karbi dukiya a wajen fashin sai kuma ya dawo ya tuba to a sannan za a karbe dukiyar amma ba za a yanke masa hannu ba sabanin abinda mai tafsirin mu ya faɗa na cewa idan ya kisa ya karbi dukiyar sannan ya tuba yujma'u lahu bainal qatl wal qadi wai za a hada masa tsakanin kisa da yankan hannu wa inna mal manfi anhu sulbu cewa abinda aka ce ba za a yi masa ba shine tsirewa abinda muka faɗa a nan daga zancen da yake shine abin dogara da shi wurin imami shafi'i imam malik ma ya dace da shi akan haka wa sau kaulai shafi'i wannan shine mafi ingancin zance a matsabar imami shafi'i akwai zantuka biyu a matsabar shafi'awa wala tufidu tawbatuhu ba da qudrati alai shay'a tubansa bayan an sami iko a kansa to wannan bata kara shi kome ba sai da aka kama shi sai kuma ya tuba to wannan tuban da su kamar babu wa a sau kaulehi ayar shi ne mafi ingancin zantutukan sama kuma kuma haka din ma shi ya fi inganci a masabar malikawa cewa idan sai da aka kama shi ne ya tuba to wannan tuban nasa ba za a ji ba to alhamdulillah ba za a saurara ba
mai hali ne namo kafara mai hali ya azumi yana tuka da yin ingancin wani da ake cewa da mutum ne ya kafara mai hali ya azumi mai shi kuma ya ciya a ai ba haka aka ce ba yawwa abinda aka faɗa shi ne a masabar malikawa su da suka tafi akan cewa kafara shan azumi da gangan a barba da zaɓi ce a ciki cewa amma an fi son ciyarwa an fi son ciyarwar saboda amfaninta ya fi sannan kuma sai 'yan tabawa sannan sai azumin amma ya haya binu ya haya mai ruwayar muwadda da ta fi shura a wajenmu shi ne ya ba wani sarki na andalus fatawa da cewa ya kafara da azumi har sauran malamai suka ce to kai ga inda masabar imam malik ta ce amma kai a zaka bada fatawa da haka ya ce wannan sarki guda dan na bashi fatawa da cewa ya je ya ci da miskini 60 gobe ma ba sai ya sake ba ya ce bara ya ci da miskini 60 ya rama daya amma in yi azumin kwana 60 ya ji a jikinsa gobe ya kaya kiyaye ya ce shi madogararsa kenan amma a masa ba gaba daya ba da ba da kaulinsa ba da fatawarsa ake aiki ba yawa ba da abin da shi ya tafi a kai ake aiki ba ana nan dai akan cewa ko da sarkin ne ya ciyar ai miskinai da yawa sa amfana sa amfana abinda ake dubowa amfani ya zamo ya gama yawa amfani ya zamo ya gama to shine babban abin dubowa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكسن بعد gaskiya lamma zakara yayin da ubangiji subhanahu wataala ya ambata ana tobata cewa tuba daga zunubai mai amfani ce tuban nan ko ta zamo tana daga jumlar tsoron Allah sai ya kwadaitar bisa cewa a tsaya a neme ta anan malaman tasawufi suke cewa hanya zuwa ga Allah matsayi matsayi ne akwai matsayin al-islam shine bawa ya kyautata mika kansa ga Allah sai kuma matsayin al-iman shine bawa ya kyautata yaddarsa da Allah tabaraka wata'ala sannan kuma matsayin al-ihsan shine bawa ya kyautata mu'amalarsa ga Allah tabaraka wata'ala to kowane matsayi a ciki yana da manazilu wato kamar tashoshi akwai tasha ta farko ta makamul islami wadda ita ce a taubatu a tsaya a tuba bawa ya tuba daga duk abin da yake wanda yake ba daidai ba a janibin allah ake cewa tuban nan hawa hawa ce wanda yake musulun ba musulmi ba shi ana bukatar sai tuba daga kafirci ya dawo ga musulunci wanda yake musulmi amma kuma yana aikata kaba'iru to ana neman sa ya tuba daga aikata kaba'irun ya dawo biyayya ga Allah wanda yake sagairu yake aikatawa to shi din ma dai tunda wasu malaman sun nafi cewa akan sagairu ma ana bukatar bawa ya tuba yanda dan ashir yake faɗa wata wabatun min kulli zambin yushtaram تجب فورا مطلقا وحي الندم بشرط إجلاء ونفي الإصرار والإسلاف ممكنا ذو استغفار sannan kuma wanda yake wanda yake shi a lamarinsa yakan fuskanci wani Allah to ana bukatar sai tuba ya ba fuskantar wani Allah a duk lamarinsa ya dawo ya zama komai nasa fuskantar Allah sannan kuma wanda yake shi yana hangen wani abu daban ma ba Allah ba to ana bukatar sai tuba ya dawo zuwa duban Allah kadai hangen Allah kadai a lamarinsa ya zama gaba daya Allah kaɗai yake duba baya duban wani Allah musarafil ilaha lam ara gairan wa kazal gairu inda na mamnu to wannan makamu tabbata din nan shine matsayi na farko ko tasha ta farko a matsayin Islam sannan na biyu shine at-taqwa tsoron Allah tsoron Allah bayan tuba sai me sai tsoron Allah shi yasa nan an faɗi tuba sai aka biyan masa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda takawa an yi bayani da yawa akan ta akwai takawal awami akwai takawal hawasi akwai takawa hawasil hawasi to dai ba wa tabbatar da ya ji tsoron Allah a dukkan wannan matsayar a dukkan wannan matsayin tun ya fara tun daga takawar awami sannan ya kai ga takawar hawasi sannan ya kai ga takawar hawasil hawasi to ya kula da wannan matsayi wato tasha ta karshe a matsayin islam ita ce istikama istikama ya kai matsayin istikama to ya gama da makamul islami kenan sai kuma ya koma ga wato makamul imani ya sai koma ga makamul imani to wanda shi matsayi a farko a can shi ne al-ikhlas sannan asirku sannan al-dumanina sannan in ya huce duk wa'annan sai koma ga makamul iman an makamul ihsan wanda shi matsayi na farko shi ne muraƙaba duk abin da zai ringa duban cewa fa a gaban Allah yake ya tabbatar da haka daga nan sai kai matsayi na biyu ko tasha ta biyu ita ce mushahada sannan kuma in ya haura wannan sai kai ma'arfa matsayi na ƙarshe kenan wanda ake bukatar kaiwa zuwa gare shi wa ma khalaqatul jinna walinsa illa liya'budun ma'ana liya'budun aka ce liya'rifuni su tsaya su sanni haƙiƙar sani wannan kenan wanda shehu mu shehu islam radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wanda duk a rayuwarsa bai san Allah ba bai samu sanin Allah ba to haƙiƙa gane yana rayuwa ne rayuwa to zartacciya mallam yanal ma'arifatar rahmani a amaru hura'at madal azmani to abinda ake bukata kenan ya ku wanda suka ba da gaskiya ittaqullah ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku kiyayi azabar Allah ku kiyayi azabar Allah tabaraka ta'ala da ya ku za a kiyayi azabar Allah bi an tudiu ne ku tsaya ku bi shi in an ba Allah ai an kiyaye azabarsa dan Allah ba zai azaba ba matukar ana bin sa ma fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wabtagu ilaihi alwasilata ko yaushe ku tsaya tsayin daka ku nemi abin da zai sada ku ga Allah udulubu ku nemi ma yuqarribukum ilayhi abinda zai sada ku ga Allah menene ko zai sada bawa ga Allah min da'ati shine biyayya ga Allah duk abin da yake ibada ce ga Allah bawa ya kokarin kuma ya tabbatar yana yin ta bisa yanda aka tsara ba ana bautawa Allah bane da canki fadi ba ana bautawa Allah bane da tsarin zuciya ana bukatar a wajen bautar Allah ayi yadda aka tsara abu yadda aka tsara shine in aka yi haka an fita ba wai kawai da zuciya ta riya wa bawa kaza ba shikenan kuma dan nan ma ce wani zai gaggawa kawo nasi nasin da ba a nan yake ba akan wannan wani ya nufin aikata abu ko da shari'a ba ta masa izini a ciki ba ba haka aka ce ai ba dan nan ka ji ya ce yuridu lahu bikum al-yusra wai ai ya kawo nasi ba an ce abu sauki ba shi shi kenan to ina takalifi in aka ce haka ne hakika gaskiya ne yuridu lahu bikum al-yusra zance ne na Allah magana ce gaskiya amma kome akwai yanda aka tsara ai ba cewa akai kawai yanda yayi ma kai shi kenan ai haka Allah yake nufi wannan shine bin saukin ba ina ai shari'a ta zo ne da muhalafatun nafsi muhalafatun nafsi sai ka saba wa zuciyarka a cikin tsare-tsarenta matuƙa baka saba wa zuciyarka ba ai baka ba Allah ba baka ba Allah ba shi yasa dole sai an saba wa zuciya khalaftu nafsi sai bi Ahmadul Hamlawi sai da abin hamlawi mai shazal arfi akwai wata kasida ta sa da yake fadar hanyoyin saduwa ga Allah a ciki yake cewa halaftu nafsi ba da ma halaftuwa wata hirtu ba adal gayyi rushdaka manhaja halaftu nafsi ba da ma halaftuwa ubangiji ni kan yanzu na dawo na koma saba wa zuciyata nake bayan da can na dauka cewa ai in bita shine more rayuwa in na zuciya shine zan more rayuwa ta to yanzu kam na gane cewa ai idan nace zan bita zan abuta da ita to nayi babba asara shi yasa yanzu kam wata khaistu ba'ad al-gayyi rushdaka manhaja na riki shari'ar ka na riki shari'ar ka a matsayin tsari a matsayin tafarki bayan da can ina kan bata to wabtagu ilaihi alwasila ma yaqarbukum ilaihi min da'ati wajahidu ku yi kokara bayanul liman wato bayani ne wato ga abin da aka faɗa sawa'un daidai wannan biyayyar farilla ce ko nafila shi dai ubangiji subhanahu wata'ala ba da abin da ake ibada zuwa gare shi irin a ba da abin da ya faralta duk wanda ba zai bada abin da Allah ya faralta a kansa ba amma yace kuma zai wani abu daban na gwaninta a wani waje to ba ibada yake bai fara tsayawa ya bada abin da Allah ya faralta a kansa shine babban gwaninta saboda abin da ya zo a hadisi bawa na baya gushewa yana neman kusata zuwa gare ni ta fuskar yin nafulfuli har sai ya kai matsayin na so shi lokacin da na so shi sai zamo ni ne jinsa wanda yake ji da shi karanta hadisin wa basara allazi yasuru bihi wa yaduhu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha sai na zamo kamar ni ne kome nasa shi yasa fusacin da ake samu wajen Allah ta fuskar yawaita nafila har ya fi kusacin da ake samu ta fuskar farilla farilla kam da ita ake samun fita duk wanda bai farilla ba to bai fita ba wajen Allah amma kuma yadda za a samu kusaci da Allah wajen kula da nafulfili ya fi kusacin da ake samu da Allah wajen kula da farilla shi yasa a gane wannan a tsaya a ringa zuwa da na fulfili hangen wannan shi yasa bayan allah managarta suke rikan alkawura ma ga muridai cewa lalle bawa abinda da yake nafila a haƙƙinsa amma ya mai da shi farilla ta fuskar ya ɗora wa kansa lalle sai ya wanda wannan shine ɗariƙa ainihin ɗariƙa abinda take nufi shine abinda da can ma an so ne kai amma ganin irin abinda ake samu a nafilan nan ka ɗora wa kanka ma cewa lalle lalle ma sai kai lalle lalle sai ka yi wa Allah alkawarin lalle za ka kula da shi sai ka zo da shi fattakawa huna takawa a nan shi ne a bar saba wa Allah ka kiyaya kar ya zamo a wani abu naka kana saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda da yake saba wa Allah ba zai shiga halara Allah ba wanda da yake saba wa Allah to halara Allah abin kullewa ce a haƙƙinsa kai ya ɗauka zai shiga hadarar Allah a dawo a gyara tafiya neman tsanantuwa kuwa shi ne bawa ya aikata duk abin da Allah ya umarce shi da shi annal murada bittaqwa ta yi a ce abin da ake nufi da tsoron Allah shine yin biyayya ga abin da Allah ya umarni da shi wanda yake dole da kuma barin duk abin da aka hani daga gare shi wanda yake an haramta idan mutum ya yi wannan sai a ce ya zo da matsayin takawa wanda dai duk wannan yana cikin takawal awami takawal awami takawa ne a matsayin ammawa wabta ga wasilati neman wasila kuwa ma yuqarribuhu ilayhi mutlaqan shine duk abin da zai kusanta bawa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala yana cikin abin da yake kusanta bawa ko ga Allah san annabawan Allah musamman fiyayyensu wanda daman aka ce bayan da za a yi ka zama mummuni sai ka so shi fiye da yadda kake son komai sai ka so shi fiye da yadda kake son komai ashe san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata hanya ce wadda yake tafi kowace hanya ma sauri zuwa sada bawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kama hanyar saduwa zuwa ga Allah mafi gaggawa illa iyaka ana bukatar ya tsaya ya tabbatar da cewa shi mai san manzon Allah ne hakikata ba wai yana faɗa da baki ba dan so da yawa abin da yake damun mu shine mun fi da'awar soyayyar da baki amma alamun soyayya fa sai zamo ana kasala wajen zuwa da su wanda ko zuwa da wannan alamomin shine tabbatar da cewa bawa masoyin manzon Allah ne hakikatan ba wai faɗa da baki ba cewa a ai masoyin annabi ne ni ai kaza da kaza ai kaza da kaza amma alamomin a nema a rasa irin su tsayawa koyi da shi irin su tsayawa riƙe ƙur'ani irin su tsayawa biyayya ga magabata managarta wanda duk wannan alamomi ne na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yawaita salati da salami gare shi wanda wannan ma babban alama ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yabsan waliyan Allah wanda ya tabbata cewa almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana tare da manzon Allah duniya wa ukhra kana son manzon Allah to kana tare da shi duniya da lahira idan ya zama kai wai ta'ammatansa sai ya zama ma ai yana tare da kai wa adnaituhu bizikri fa wa bihi ma'i wasadaqatu da kuma yawaita sadakoki ba ka fi kowa da a wasu manzan Allah ba amma koyaushe kudinka a kulle suke ba ka san ka rabu da su ba ko komai naka ka killace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba yasa in kana son sa ko ai dole ka bi tadarsa shine gaskata cewa kai masoyinsa ne da kuma ziyarar masoyan Allah wanda duk suke na Allah ne ka ziyarce su lillahi dan Allah ka ziyarce su ya zama ziyarar da zaka yi musu ko lillahi dan Allah ne ba dan wata bukata ka tayi tasgaro ba raje wajen wani ko a roƙa min a ka ziyarce su kawai don duba matsayin su wajen Allah tabaraka wata'ala cewa matakar kana tare da su to kana tare da Allah kana tare da su to kana tare da Allah zama wannan ne babban abin da zai kai ka ziyarar su ba in ka ziyarce su ko za su roƙa ma bukatar ka za ta duniya ta biya ba wanda ya je wannan ba masoyi ne na hakika ba mai neman biyan bukata ne ya yadda dai ya yi imani amma dai ba masoyi ne na hakika ba ai wanda yake masoyin na hakika wanda abin da ya kai shi wajen cewa wannan na Allah ne bara in je na san ina tare da shi to ina tare da Allah shi ne kawai ya kai shi wannan wajen su da yawaita addu'a da yawaita addu'a ba wa yawaita addu'a amma tare da kula da ladubban addu'a ba wai yin addu'a ba tare da kula da ladubban ba malamai suke faɗa ai ita addu'a tana da fuka-fukai tana da kafafu tana da komai da ake bukata wajen tashi shi yasa ko sai zamo tana da sharuɗa tana da rukunai tana da sunnoni tana da mandubai tana da ladubba yasa a kula da zuwa da wannan sannan ne za a yi addu'ar da za ta iya tashi amma dan ka samu tsuntsun da yake da karyayyen fiffike do Allah zai tashi ko kuma tsuntsun da yake fika-fikin lafiya amma ba kafa ayi ma sai ta ya tashi amma saukar ta gagara ko sai zama ya tashi amma saukar ta gagara shi yasa dole a tsaya a kula da wayannan ba wai kawai yin ba wasilatu rahimi da kuma sada zumunci kula da sada zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke kan gaba wajen sada zumunci to a kula da sada zumunci in dai ana son a samu tsanantuwa wajen Allah da yawaita ambatan Allah a tsaya a yawaita ambatan Allah inda Allah yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullah zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila da wani wannan da abin da aka faɗa dai Allah yana so to wanda yake son ya samu tsanantuwa wajen Allah ya kula da wannan abin da ake nufi dukkan abin da zai fusata kai zuwa ga Allah falzamuhu kulzumce shi ku bar da abin da zai nisanta ku daga Allah tabaraka wa ta'ala ya isa wa bawa daukaka a ce shi abokin zaman Allah ne Allah yana tare da shi ya kwace samun wannan zaman ai yawaita ambatan Allah anna jalisu man zakara ni ni abokin zaman duk wanda ya ambace ni ne duk wanda ya ambace ni to ina tare da shi shi yasa zama bawa yana ambatan Allah bakinsa da zuciyarsa bakinsa da zuciyarsa ya zama Allah yake hange kulillah su mazarun fi haurihim yal abuna idan kuma kuma duk abin da zai nisanta ku daga Allah wanda duk yake saban Allah ai wannan baya tare da Allah ai an faɗa ma imani gaba ɗaya zarewa ake daga wasu cikin masu saban Allah la zani حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقه وهو مؤمن ولا ينتهب النوبة حين ينتهبها وهو مؤمن shi yasa ba ma Allah ba an rabu ma da imanin gaba daya a cikin irin wa'annan ayyuka munana shi yasa kokari a ga an bari idan alimta zalika in ka gane wannan bayanin in ka fahimci wannan bayanin da aka yi wal husna zahiri bi ziyarati auliya illahi a ce za a kafirta musulmi dan kawai sun ziyarci masoyan Allah to wannan yana daga bata wanda yake a fili da hasara wadda take mabayyaniya kawai dan wani musulmi ya ziyarci wani wanda yake waliyin Allah ya dauka waliyin Allah ne ba dan komai ba dan duban matsayin sa wajen Allah wani ya bude baki ya ce ai ka kafurta ka dauka Allah ne to wa ya faɗa masa haka a ina qur'ani yazo da haka cewa kakka ziyarci wanda yake na Allah ina hadisi yazo da cewa kakka ziyarci wanda yake na Allah ai abinda qur'ani yake nunawa alzumci wanda suke na Allah wanda duk yake na Allah in kai riko da shi ba za ka bata ba wanda Allah ya nufin batar da shi ne shi ne sai bai zamo ba a kaddara masa ba ma wanda zai riko da hannun nasa wa man yurilil falan tajida lahu waliyan murshida wa man yurilil falan tajida lahu waliyan murshida ba cewa akai falan falan tajida lahu waliyan murshida shi yasa a ce wanda ya je wajen murshidi wali murshidi kuma wai ya bata do Allah ne ya faɗa haka me yayi ba karanta Qur'ani yayi ba Qur'ani ya nuna cewa wanda duk Allah ya batar to shine da mun zai rasa wali murshidin wanda ya je wajen wali murshidi kaga alama kenan me Allah ya shirya da shi shi yasa har ya je wajen waliyin wanda yake murshidin suna ɗauka cewa wai ziyarar wannan waliyan wai bauta wani Allah ne wal iyazu billahi a a ziyarar waliyan Allah ba bauta wani Allah bane tana cikin soyayya tana cikin soyayya dan Allah wanda ko an faɗa cewa soyayyar da aka yi dan Allah ita ce ke amfana bawa duniyarsa da lahirarsa alahillahu yawma izin بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين duk wata abuta da za a je da ita duk wata soyayya da za a zo da ita lahira ba fa za ta amfani ba sai soyayya da aka yi dan Allah shine yazo a hadisi tabbatacce cewa wanda suka yi soyayya dan Allah a ranar lahira za a ba su matsayi za a je su akan mimbarai na haske wanda annabawa da shahidai da siddiƙai suke burin matsayinsu shi yasa ashe soyayya dan Allah babban magana ce a addini bayan da su wayannan suke ɗauka ba da an yi soyayya dan Allah sai ai bauta ce ai bauta ce wa ya taɓa yi wasu sai da Abdul Qadir Jilani sujada wa ya taɓa yi wasu Tijani sujada ko sallah ai ba ana zuwa wajen su ne kawai dan Allah dan su dora bawa akan tsarin Allah to wadda manzo Allah ya faɗa a cikin ta na'am la imana liman la mahabbata lahu na'am ba imani ga duk wanda bai soyayya ba dan Allah wanda duk bai soyayya ba dan Allah to ba mummuni bane ai alamar imani shine soyayya dan Allah wal wasilati tana daga jumlar wasila samun kafa wato lahu zuwa ga Allah wato wannan wal wasilati din ba wai karashin hadisin bane hadisin da aka kawo anan alala imana lahu bayan da masu bukun suka dauka ba cewa ai karashin hadisin ne ba hadisin bane madufi ne kan almahabbati bal hiya min jumlatul wasilati lahu tana cikin neman samun kafa zuwa ga Allah wadda Allah ya faɗa a cikinta ku nemi duk abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah ana ziyarar waliyan nan ne masoyan nan na Allah don a samu kusaci da Allah wajahidu ku tsaya ku yi kokari ku yaƙi fi sabili don ɗaukaka tsarin Allah li'ila idinihi don ɗaukaka addinin Allah arfuha sin ala amir wannan an samu abin da malaman balaga suke kira idinabi bi zikiril a bi zikiril hasi ba'd al-ami saboda ibtiga'ul wasilati din ya hada da jihadu fi sabilillah amma bayan an faɗi ibtiga'ul wasilati din aka dawo aka faɗi jihadu fi sabilillah isharatan dan ai nuni zuwa cewa yin yaƙi don taimakawa addinin Allah yana daga mafi girman ayyukan bi shi ko yaƙi don Allah ya kasu gida biyu akwai ƙarami aljihadul asgar shine yaƙi da mashirikai wanda manzo Allah yake faɗa yayin da ya dawo daga tabuka raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar akwai wasu masu da'awar sanin hadisi a yau da suke cewa wannan hadisin ma gaba ɗaya ai ba tabbatacce bane to an samu malamai musamman da suka yi littattafai ma akan tabbatar da cewa in dai tsarin hadisi za a wanda aka sani to wannan hadisin tabbatacce ne karancin darajojinsa a ce hadisi ne kyakkyawa ko da ku an ce hassanun ligairihi ne ai dai hadisi kyakkyawa hujja ne ko cewa abdullahi dan fado yana faɗa da tsawon rawi wal husnu kasihati fil hujjati bi wa fi tafawutin fa'a ala rutabi amma su abinda ba sa so shine a ce a dawo a yaƙi da zuciya a dawo a yaƙi da zuciya wannan yana bakanta musu rai sai dai a ce a yaƙi da kafirai garin irin wannan da a wanne har suka lakana wasu a cikinsu abin da suke kai a yanzu irin banna da yawa da ake gani garin wannan da a wanne ba a samu an yi jihadun bin nafsi ba amma ake talakana mutane su a yaƙi da kafirai shi kenan aka koma ma har musulmin ake kashewa da sunan ana yaƙi da kafirci ana ƙoƙarin tabbatar da musulunci wal iyazu billahi daman daga kin gaskiya yanda ake faɗa ai sai bata ko daga kin gaskiya daman yanda ake faɗa ai sai bata to akwai kuma jihadul akbar shine ai kokari a fita daga bin son zuciya wa nafsi da bin abin da rai take so da shaitan abin da ya sa yaƙi da kafirai ya zamo yaƙi ƙarami domin wani lokacin ana samun bukata zuwa gare shi wani lokacin kuma ba a bukata gare shi kuma abu na farko kenan abu zuciyarsa a koyaushe ana neman bawa yaƙi da zuciyarsa abu na biyu fuska ta biyu da ta sa yaƙi da zuciya ya fi yaƙi da kafiri idan kafiri ya kashe ka sai a ce ka yi shahada in shi kafiri in ka kashe shi sai a ce ka yi arziki shi kowanne da abin da ya faru tsakaninka da shi sa'a ka ce in shi ne ya kashe ka ka yi shahada in kuma kai ka kashe shi to ka rage mugun iri a bayan ƙasa saɓanin yaƙi da zuciya fala ta gebu anka ita zuciya ba ta fakuwa daga gare ka idan ka bari zuciya ta kashe ka ka zamo taɓaɓɓe ka zamo taɓaɓɓe wata ba'u a hawa'u afa man kana ala bayyana min rabbihi kaman zuyina lahu su amalihi wa tabau ahwa'ahum ai wanda ya fi son zuciya ai ya gama asara gaba daya asara babba gabawa a ce ya koma bin son zuciya kuma yana daga inda yake jihadu bin nafsi ya bi jihadul kufri wato jihadul kuffari cewa jihadun nafsi in za ka yi iyaye suka ce ba su yadda ba bai halatta ka saurare su ba wajibi ne ka yi yaƙi da ita amma idan jihadul kuffari ne yaƙi ne da kafirai iyaye suka ce ba su yadda ka fita ba ya zame ma wajibi ka zauna ya zame ma wajibi ka zauna in dai ba inda kafirai suka shigo ƙasar musulmi ba in kafirai sun shigo ƙasar musulmi to wannan inda mai risala yake faɗa wala yustazanul abawani fi misli haza wala yustazanul abawani fi misli haza to la'allakum tuflihuna ko dai ko kwa samu babban rabo tafuzuna kwa samu babban rabo wato shehu umarul wali shehu umarul wali na zaria a littafinsa al-matlabun nafis ya kawo wajen fusaku bakwai wanda jihadun nafs ya fi karfi ya fi zamowa wajibi akan bayi fiya da jihadul kuffari yaƙi da kafirai jihadul akbar ya fi daga jihadul asgar ya kawo wajen fusako guda bakwai a ciki da dalilai a kansu to inna lazina kafaru
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ومن يجي إن الذين كفروا حقيقة وإن دسك كافرين هذا كالدليل ما قبله وانا كما انا كاو دليل ابن ya gabata ne kana Allah ya kun kamar ubangiji yana cewa ne ilzamu taqwa kullu zan ci tsoron Allah li hasula lakum al-fawz dan babban rabo ya samu gare ku da annabi lam takun inda taqwa domin wanda duk bai sifantu da tsoron Allah ba kal kuffari kamar waɗanda suka kafirai to la anfa'ul fida'u min al-azari ba fa wani abin da zai kawo a nan gaba ya tsere da shi daga azaba shi ne aka ce hakika wanda suke kafirai lau sabata anna lau mafilar jami'an da ya tabbata cewa baki ɗayan abin da yake duniya nasu ne wa mislahu ma'ahu a ninka shi ma da kamarsa tare da shi liyafta dubihi suka ce za su wanci kansu da bada wannan min azabi yawmil qiyamati daga azabar ranar alkiyama to ma tuqbila min da za a karba ba daga gare su shi yasa bawa tun a yanzu da yake da dama yake da damar ya komo ga Allah ya gaggauta komowa ga Allah za a kai matsayin da duk wani abu da yake hange wanda shine ya hana shi komowa ga Allah yanzu da za a ce nasa ne gaba daya ya ce zai bayar dan a rage masa azabar ba za a saurare shi ba shi yasa kada bawa dan duban wani abu wanda yake magaggaucin wato ya tozarta rayuwa madawwamiya a cikin ni'ima ya tozarta wa kansa rayuwa madawwamiya a cikin ni'ima domin duban abin nan magagauci shi ke kawo bawa ya bar abin da zai tsayar da shi a gobe alkiyama inda ibn ashir yake faɗa ra'asul hadaya huwa hubbul ajila laysa dawa illa fi ridlallah laysa dawa illa fi ridlallah babban laifi babban da kan gaba akan zunubai san duniya san duniyar nan ne yake jawowa a saba Allah duniyar an yi ta da kayatarwa da kyau amma dai komai nata ba dawwamamme ba ne zarar hanya ce majazun haƙiƙatuwa faburu wala ta'amuru hawwinu hatahun duniyar nan duk wani katarwa da take a idanunka ni yadda kake ganinta tana da abubuwa na ban sha'awa to ka gane fa zarar hanya ce bata wuce haka ba yasa mai hankali shine wanda ya rike ta a matsayin hanya ya dauka ga tasha can ga inda zai kai can inda ya je ne nan ne fa madawwama shi yasa bayan Allah ku wuce ku yi kokari ku wuce lami lafiya kan ku tsaya sai kun raya ta in za a ce ba sai kun raya duniyar kike nan sai ta ta jan ku da abin da kai sai ya zama ku ga ai akwai na gaba da shi akwai na gaba da shi ya hawi nuha ta wani kuma da ita ba komai ba sai ta zama ba koman ba to wadam azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su azaba wadda take mai radadarwa ta tabbata gare su alimun nan fa'ilu ne mai ma'anar mufi'ilu kamar an ce mu'ulimu kamar na baitin amrun ma'ali kariba ne da yake cewa amin raihanata da'is sami'u to sami'u anan bi ma'anar musmi'u يريدون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سو كافرين ko yaushe buri suke ita mannauna suna burin an yi harju minan nari cewa ina ma za a ce su samu su fito daga wuta ko yaushe za su ninga ya malikul ya kare alaina rabbuk rabbana ahrijna min hafa in udna fa inna zalimun wa ma hum biharijin minha alhali bayan da za a fitar daga gare ta ina an riga an rubuta musu cewa zama za su har abada fazuqu aw lam nu'ammirkum ma tadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fa bal zalimin min nasir ai an ba ku dama a rayuwar duniya ku gane amma kuka ki tsayawa ku gane an ba ku gargade ba irin gargadin da ba a turo muku ba amma kuma kuka sa kafa kuka shure masu gargadin nan duk da suka zo muku yasa ba abin da ya rage yau sai ko a ce ku tsaya ku dandana azaba قال حصوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا kun dauki masu komawa ga Allah kamar ba san abin da suke ba ko da kuka fuskanci duniya kun dauka cewa ku ne kuka san me ake kuma da wayannan abin izgili da su to gashi yau fa gaskiya ta bayyana inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizuna wannan azabu muke azaba madawamiya ta tabbata gare su
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق براو نمجي والسارقة براوني يا متي shi yasa haddin sata ba wai sharaɗi a cikinsa mazakuta ba ko mace ce ta yi sata bisa tsarin da aka faɗa ko bisa yadda za a faɗa nan gaba ya zama wajibi a yanke mata hannu abin da ya sa a nan wato aka fara faɗar ɓarawo namiji saboda aka ce zuciyar maza ta fi karkata ga sata fiye da karkatar zuciyar mata amma a babin zinako aka fara faɗar mace aka ce azzani ya tuwa zani saboda karkatar zuciyar mace ga banna ya fi karfi fiye da karkatar zukatan maza to barawo namiji da barauniya mace alfihi ma mausulatun aldinnan mausuliya ce shi yasa aka kawo mata silar wato sifa وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل من قال بي صلة أل ينزوها صفاني ودتك تنسى دو قرآني عند أل موصولية تزو to an kawo mata sila sifa wato sunan fa'ile ko sunan maf'uli a mubtada as-sariq din mubtada ne wal shibhi bi sharadi saboda yayi kama da sharadi da halatul fa'u fiha bare ta ta shiga a labarin yanda suyudi yake fada alfiyarsa ta nahu ta juzufa fi khabarin li mubtada tarammana sharda ka al'in warada muda umumin wasluha mustaqbala wa huwa labarin shine faqada'u aydiyahuma to shi Jalaluddin Suyudi ya tafi akan haka cewa faqada'u aydiyahuma din shine labarin mubtada amma wasu malaman nahwu kamar su Sibawai sun tafi akan cewa a'a labarin shafaffe ne jari da majruri ne wa min ma yutla alaikum shi kuma as-sariqu was-sariqatu din kamar murafu ilaihi ne da aka shafe murafinsa sai aka tsaye da shi matsayinsa akan shafe murafi a tsaye da murafu ilaihi matsayinsa wato min ma yutla alaikum hukumus sariqi was-sariqatu wasarikati wani matala alaikum hukum sariki wasarikati yana daga abin da ake karanta muku hukuncin barawo namiji da barauniya mace kamar da aka faɗa aka sai aka ce ato menene hukuncin nasu sai Allah ya ce faqadau aydihuma ya zama faqadau aydihuma din kenan bisa wannan li'irabin ba wai labarin mubtada bane a a jumla ce mustanafa jumla ce mustanafa ko da yake wato ta kunshi abin da yake kamar shibu kamalil ittisali dan ta zo ne kamar ba da amsa daga tambayar da aka yi daga maganar da ta gabata hukuncin nasu ai shine ku yanke hannayensu ku yanke hannayensu ayyami na kullum minhuma ku yanke daman kowanne daga cikinsu min alko'i amma fa iyaka ku iyaka ku to idan kuma ya zama fa bai da hannun dama ya za a yi sai a yanke nagun koko sai a yanke kafar hagu to da imam malik ya ce sai a yanke hannun hagun amma daga baya ya ce a shafe wannan a ce sai a yanke kafar hagu amma almajirinsa babba dan kasim shi ya rinjayar da cewa a yanke kafar hagun a sannan a yanke hannun hagun din hannun hagun din ya tsaya matsayin na daman a sannan a minal ko daga ko da a ce kuma inda aka ce a yanke na daman fa sai shi alkali a maimako ya ce a yanke na daman sai ya ce a yanke na hagun koko shi wanda zai yanke din da aka ce yanke na daman sai yanke na hagun to me hukuncin a irin nan a matsayin malik zancen da mai mota sadakawa ya ce a to ai sai a yi sai a yi sakayya ko sarki ne da aka kai masa barawo sai ya ce aje a yanke hannunsa na hagun alhali ga na dama to ya yi ganganci abinda yake akwai sai a yi sakayya shi ma sai a yanke masa na hagun din amma barawon nan yankan na daman yana nan a kansa sai a dawo kuma a yanke na daman wancan nagunin da aka yanke masa za a yi masa sakayya eh ko shi wanda aka ce ya yanke ne a maimakon yanke na daman ga na daman labi lafiya sai ya yanke na hagu ce a to sai a yi sakayya sai shi ma a yanke masa na daman amma kuma shi bara a yanke masa na hagu amma shi bara wannan hukuncin nan da ya hau kansa yana nan a kansa amma wasu malaman na malikawa na daga baya sun rinjayar da cewa a'a shi kenan an yi ba daidai ba amma sai a kyale an yanke na hannun din a maimakon na dama shi ne abinda da yawa daga malaman malikawa na daga baya suka rinjari yadda za a fahimta daga sharhohin muhtasa wa bayyana sunnatu sunna ta bayyana an lazi kuɗau fi cewa abinda za a yanke hannu a cikin sa rubu dinarin fasa'ida sai abinda yake ya kai rubu'in dinari ko sama da haka ai au salasatu da rahima shari'iyyatin ko kuma dirhami uku wanda yake awon shari'a wato wanda kowane dirhami ya kai kamar nauyin kwaye sha'ir matsakaiciya hamsin da humsani au mukawwamun bihima ko kuma abin da yake ya kai kimar ɗaya daga cikin wannan abu biyan an sharɗanta a game da yanka hannun cewa ya zamo ya fidda shi daga tsarin kamarsa amma idan abin ba a sashi a inda ake tsare kamarsa ba ko ake ajiye kamarsa to wanda ya ɗauka wannan ba sataye da za ta sabauta a ce a yanke masa hannu ba kuma ya zamo shi din nan ba a yi masa izini a cikin shiga ba idan an masa izini shiga gurin da aka ajiye sai ya ɗauka to wannan ha'inci ya ba sata ba an amince masa ne amma sai ya nuna ha'inci amma ba sata ya ba yankan hannun na tabbata da ɗayan abu biyu ko dai a samu shaidu shaidun nan ko dole sai maza biyu mata ba su isa ba ko namiji ɗaya da mata biyu ko namiji a hada da rantsuwa duk ba su isa a wajen yankan hannu ba illa iyaka wayannan sa iya wajabta a ce ya biya abin da aka ce ya sata idan wani ya da'awa akan wani ya masa sata aka ce kawo shaidu biyu ya kasa kawo shaidu biyu amma ya kawo shaidan namiji ɗaya da mata biyu ko ya kawo shaidan namiji ɗaya ya rantse to wannan za a ce shi wanda aka ce ya yi sata biya amma dai ba maganar a ce a yanke masa hannu aw bi ikirari hidayan ko kuma yi ikirari da san ransa ba dole aka yi masa ba amma fa wannan inda aka ce da san ran nasa wanda ba abin tumta bane amma wanda yake daman ana tumtarsa kamar a baya an kama shi yayi sata an kama yayi sata sai yanzu wato aka matsa masa aka tunce shi da sata wanda irin wannan a masabar malikawa an ce akwai damar a ɗau mataki a kansa dan da bakinsa ya faɗa me ake ciki to da aka ɗau matakin a kansa kamar da duka ko ɗauri sai ce ya da ya yi sata to wannan za a aiki da kirarin sa sannan amma wanda yake ba abin tumta ba shine ba daidai bane a ɗau mataki a kansa dan an tunce shi da cewa ya yi sata in dai ba a kawo shaidu ba akai dole a kyale shi in ma aka ce za a ɗau matakin a kansa har wannan ɗaukar matakin yasa ya yadda da bakin sa ya yi sata to ba za a aiki da wannan ikirarin nasa ba to idan ya yi kirari mutum da bakinsa shi da kansa ya ce ya yi sata amma daga baya ya dawo ya ce ƙarya yake to za a ce sai ya biya abin da ya ce ya sata amma ba maganar a ce a yanke masa hannu idan bawa ya yi sata amma aka kasa tsaye da shaidu a kansa ya cewa ya yi sata ala nafsi to wannan abinda shari'a take nema daga gare shi wajibi ne ya sitirce wa kansa ba daidai ba ne ya ce zai je ya faɗa ai ya yi sata abinda ake nema a kansa lalle lalle shine sitirce wa kansa saboda in ya faɗa zunubinsa ya zama biyu ga zunubin saboda yanke hannunsa ga zunubin satar da amma yanzu in ya ce wa kansa to zunubin ɗaya ne na wannan satar da kuma wajibi ne mai da dukiyar kuma ya tuba daga aikata haka hakanan duk wani sabo da bawa ya aikata sai Allah ya fitarce shi to abin da yake wajibi ya kyale kai ya ce zai fallasa kansa amma kuma ya tuba qawlu bari man yadda ya tasawufa shi shi yasa fadin wa'ansu daga masu da'awar tasawufi suna cewa su sufaye ne alhali ba san inda sufancin ya ba suke faɗan maganganu miyagu ba daidai ba su dace da shari'a ba amma su ringa ganin wai wannan dan su sun san Allah ne ko su ringa nuna wa ammawa dan sun san Allah ne har ake samun wawaye kamar su suna gaskata su to wannan jahilci ne ya dawo da sukan ce lara jamtu ne wai da za ku gane abin da nake aida kun jefe ni wa bil jumlati gaba daya wanda ya sata ce a kansa amma dan mutum ya ce misalan da mutane sun san matsayi na aida sun dawo sun juya mun baya to wannan daidai ne don ganin cewa shi ba komai bane kamar da maulan musho tijan usman yake fada laura au ma bi la'abu baina sattani menene baina laura au ma bi la'abu ko yace da mutane da yawa sun dauke ni mai matsayi zannabi kaumun zununan za ta hairin wa tirani sun dauke ni a matsayi na alheri da ganin girma amma da za su ga matsayi na da sai su dawo su juya mun baya to wannan daidai ne amma cewa da sun jefe ni shine ba daidai ba magana cewa da sun jefe ni to wannan shine ba daidai ba wabil jumlati a gaba daya man satara ala nafsi wanda ya rufe wa kansa sai ce wa kansa satara Allah Allah sai ya tsirce shi sai ta ya zama ma ya samu sutura duniya da lahira a nan duniya a suturce shi a lahira ma a suturce shi matukar dai ya tuba ya koma ga Allah to annahu kuma sunna ta bayyana idza ada shi barawo idan ya sake sata kudi a rijul hudu sura sai a yanke kafarsa tago min misalil kadami daga marabar diga dige sun yadul yusra sannan ya sake dai a yanke hannun hagu summa rijlul yumna sannan a yanke kafar dama wa ba da zalika yu'azzaru bayan nan sai a yi masa ladabi in ya sake yin sata da za za a yi musu wannan ne sakamako juzu jaza'an nusiba alal masdari an masa nasba bisa masdari wato al'amlu mazufun taqdiruhu jazahu Allahu jaza'a wa yasifu an yakuna maf'ulan li ajli ta yi zama maf'ulan li ajlihi ne shi yasa wannan yana daga abin da yake ya yi nasbar da aka yi masa masa cewa maf'ulun fi maf'uli ne mutlaqi ko maf'ulun lahu me ma ka saba da sababin aikin su na kala azaba lahu ma gare su min Allah daga wajen Allah Allah ne yace ai musu haka wallahu azizu ubangiji mabuwayi ne ga galibin al'amari marin jayin irsa lamarin sa hakim gwani ne fi alƙi a cikin halittarsa to ba man ta ba ta wakatin yayi ko alhamdulillah
amma da zai zo wani za su sa ya kuɗe ya ba zai sai maka kamar yadda ya ce na wata ita idan ya tsara wannan ba kuma kuɗi ko kuma kashi ɗan nisan rabu sai ya dawo da kuma wurin wannan shi ainihin kwakwa na ya bashi ya bashi ko haka idan shi wanda zai kai shi din ya ba shi amana cewa ya siyo masa ko ya kai shi ya siyo yadda yake siyarwa to wannan kudin sun zama harama amma kawai in cewa kai ne inda ake siyarwa ne wannan ba za a ce haramun ba ne illa iyaka da za a bar haka din da ya fi sai dai a ce da za a bar haka din da ya fi amma dai ba za a ce haramun ba ne tunda ba wai ya ba shi amana akan ya kai shi yadda yake siyowa ba ehem shi yasa ba za a ce ai haramun ba ne amma wato ai a yanzu a tsare-tsare da yawa ana yi daman cewa in ka kawo min duk wanda ka kawo min mai ciniki zan baka kaza naka ko akwai kamfanoni da yawa wanda suke suna samun wakilai ma ejen ejen ne abin da suke kenan don wannan ba za a ce ai lalle haramun ba ne kuma kai da ka je wajen sa wani ai daman ba ya je ba ne don ya zamo shi wannan din kawai raka shi ya je ne daman dan ya amfana wani da yawa ya je ne daman dan ya amfana ya san abin da ke kasa ko shi yasa ba za a ga ce ai haramun bane sai dai idan ya zamo ya yi masa wannan sharadin yawa ya cewa ga yanda yake to wannan ko in ya cewa wajibi ne in ya karba ya mai masa da kudin sa to yawa in yace yanda kake samowa to wannan shine kaga ya zama kamar ya bashi amana cewa sai dai fada masa tun farko a yanda nake samowa ba za ta yi ba in kai ka sai dai in kai ka inda ake siyarwa kawai eh ya fitar da kansa tun farko ko to insha Allah ta'ala an samu munasaba za a faɗa yau wayannan da abin da aka faɗa game da sharuɗan addu'a da rukunan addu'a da sunnonin addu'a da mustaban addu'a da laduban addu'a za a samu wani lokaci sai a faɗe su ko amma a takaice in kana so ka ƙara ganin bayani akai ka duba ka koma kan sharhin shabrahiti akan arba'una hadisan annawawiyya ehem kan arba'una hadisan annawawiyya yayi dogon bayani akan hadisin da yake fada da yawa wanda yake ya cika ciki da haramin yanzu yana addu'a yaushe bayan ya gama cika ciki da Muhammad amuhu haramun wa balbasu haramun wa guzai bi haramin fa anna yustajabu lahu to a wajen sharhin wannan hadisin ya kawo dogon bayani akai kuma sharhin arba'una hadisan na shabrahiti yana daga littattafan littattafan da ya kamata a ce ana kulawa ma da duba su musamman masu takaniyatul hadisu ko kodan faman taba faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi إن الله غفور رحيم قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى فمن تاب وان يا توبة min ba da zulmihi bayan zalincin da ya raja an sarkaci ya daina satar bayan da ya yi wa aslaha amalahu ya tsaya ya gyara aikinsa fa inna Allah ya tubu alai to wannan hakika Allah zai yafe masa zai karbi tubansa za a yafe masa abin da ya a baya inna Allah hakika ubangiji subhanahu wata'ala ghafurur rahim me yawan gafara ne ga bayinsa mai jin kai ne gare su wato ba sai lalle sata ba duk laifin da bawa yake yi in ya daina ya tuba to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa ko da da yake a tsakanin ahlus sunnati akwai sabani kadan akwai wasu kadan da suka tafi akan cewa musulmi mai zunubi don ya tuba daga zunubin ba a ce lalle ne Allah ya gafarta masa ba amma dai ana kyakkyawan sa ran Allah zai gafarta masa akwai wanda suka ce kuma a ba makawa ma ai Allah zai gafarta masa wanda da yake kafiri shi an gamu akan cewa in ya tuba Allah ya gafarta masa tunda akwai nasi da yazo kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ce ne da wanda suka kafirai matakal suka hani daga kafircin suka ba kafircin to duk abin da suka yi a halin kafircin Allah zai gafarta musu to amma wanda yake musulmi fa mai zunubi shi ma in ya tuba din daga wannan zunubin lalle ne Allah zai gafarta masa koko ana kyakkyawan zato to wasu dai da yawa sun ce ana lalle Allah zai gafarta masa amma akwai wanda suka ce ana kyakkyawan zato yanda mai jawharatu tauhid da yake faɗa summa zunubu inda naki simani sagiratun kabiratun fassani minhul matabu wajibun fil hali walan tiqara in ya'udu lil hali lakin yujaddid tawbatan limaqtarab wa fil qabuli ra'ayuhum qad ihtalaf wa fil qabuli ra'ayuhum qad ihtalaf saban fahimtar malamai ta bambanta a game da karba lalle ne Allah zai karba ko ko ba lalle bane ubangiji me yawan gafara ne me yawan jin kai fitari bi hada ma taqaddama da aka kawo wannan don a nuna wato abin irin abin da ya gabata ne a can a game da dan fashi cewa fala yasqutu bi tawbatihi haqqul adami haƙƙin mutum baya saraya daga kan barawo don cewa ya tuba tubansa ba ta sar yadda haƙoƙin mutane da suka hau kansa ba min alƙadi na daga cewa za a yanke masa hannu wa raddil mali kuma ana bukata cewa lalle ya dawo da dukiyar da ya sata a wajen imamin shafi na'am haka ne bayyana ta sunnatu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wadda ko ita ce babban mai bayyana qur'ani a qur'anin yana fada mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sai za babban mai bayanin qur'ani sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sun gaggan malamai suke cewa ai yanda qur'ani ke bukatar hadisi wanda qur'ani ke bukatar sunna ya fi daga yanda ita sunna take bukatar ma qur'ani amma imam ahmad yace a'a ba zai iya fadar wannan maganar ba amma dai ya tabbatar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babbar mai fassara Qur'an to sunna ta bayyana annahu cewa lamarin da sha'anin in afa anhu qabla raf'i ila al-imami idan shi wanda aka yi wasata yace ya yafe wa barawo kafin a ce za an kai gaban sarki sakad alkadu to yanke hannun ya saraya yanke hannun ya saraya wa alaihi shafi'u imami shafi'i akan wannan yake ai wa inda malikin amma wajen imam malik radiyallahu ta'ala wala an fa'u anhu afuhu anhu ya fiyar mai dukiya daga barawo bata amfanar da shi ba mudallaka a kowane hali ko da kafin a kai wajen sarki ne ballantana inda yake sai da aka kai gaban sarki gablan rafi a ba da kafin kaiwa gaban sarki ko bayan an kai haisu sabajati sarikatu bi bayyanati inda sata ta tabbata da shaidu an faɗa da cewa shaidun da suke wadatarwa a sata sai maza biyu adalai shaidan namiji ɗaya da rantsuwa ba ta wadatar wajen tabbatar da sata ba hakanan shaidar namiji ɗaya da mata biyu ba ta wadatarwa wajen tabbatar da sata dole sai maza guda biyu sai maza guda biyu sun shaida wanda kuma suke adalai au bai kirari ko ko da ikirari ne inda yake satar ta tabbata da ikirari kai sulam yarji walam yarji ya zama shi mai da ikirarin bai dawo ba amma ya dawo wannan shi kenan sai a yadda da dawowar tasa duk wanda yake ya yi ikirari amma kafin a zartar da hukunci a kansa shi da bakinsa ne ya ce ya yi sata kafin a yanke masa hannun sai dawo ya ce gaskiya ƙarya yake wa kansa bai sata ba to sai a yadda ba ku ba maganar a yanke shi bali ku dau zara cewa mai dukiya ya yafe bai hana a ce lalle ne a yanke wa barawo hannu ba lianna huwa kullahi domin magana cewa a yanke hannun haƙƙin ubangiji ne kuma su malikawa suka ce dangane da biyan abin da ya sata idan dama abin yana nan ba a taba ba sai a karba a bane shi in kuma ya zamo ya taba to amma kuma Allah ya sa yana da hali shi ma za a ce dole ya biya amma idan ba shi da hali to inda aka yanke masa hannu ba a ce ana bin sa duk sanda ya samu sai ya biya ba amma inda yake ba a yanke hannu ba don wani dalili to wannan kuma za a ce ana bin sa duk sanda ya samu sai ya biya ana bin sa a sannan duk sanda ya samu sai ya biya kamar zama shaida ba cikakkiya ba ce shaida ta namiji ɗaya ce da mata biyu misalin ko ta namiji ɗaya tare da rantsuwa to wannan za a ce duk sanda ya biya sai samu sai ya biya to alam ta alam ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم أي كاتبتر كي أكنك كي أكي فدعا مجنة kai a kanka ka tabbatar an da lahalar mulku samawati wal cewa Allah shi kadai shike da mulkin sammai da kasai ba wani mai mulki a hakika a cikin su in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala da ce akwai wani mai mulki daban ba Allah ba da an kallo to amma saboda cewa Allah ne subhanahu wa ta'ala mallaki kome a cikin su shi yasa shi yake tafi da kome yanda ya so eh yasa masu da'awar mulkin sai zamo abinda suka tsara ko suka nufa in ba Allah ya tabbatar da shi ba a wayi gari sun gama auna aunan sun gama kaddar cewa hakan ne amma ya zama kuma ba haka bane sai ya zama aka san haka ne dan a nuna musu cewa ko da suna ganin suna da mulki ta wannan mulkin nasu majazan ne majazan ne ba hakika ba hakika komai mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala yu'azzibu shi yasa wannan istifhamin na takariri ne ma'anarsa wato kai kanka ka tabbatar da haka kai kanka ai ka san haka yu'azzibu man yasha'u ba wanda yake wato mai raunin hankali ba ko mai raunin tunani ba ba wanda zai ce yana ganin ko yana hanya akwai wani ubangiji daban a duniya in ba Allah ba ko akwai wani ubangiji daban wanda yake tafi da duk lamurra gaba ɗaya ma ko a ina ne in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala shi yasa namruzu da yake ganin ganin cewa ai shi ma yana da nasa mulkin aka kure shi aka inna Allah ya ci bishams min al-mashriqi fati biha min al-maghribi to Allah ya tsara ranar sa kullun za ta fito ne daga gabas in ka ce kai ma kana da naka mulkin to ka juya ka ce ranar nan gobe ta fito daga yamma a gani fa gobe talla zai kafara to yu'azibu man yasha ubangiji yana yin azaba da wanda ya fi masa azaba shi yasa wannan sufa ya suke cewa to magana fata kare ana a nan gaba daya an mai da kome ga nufin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ba kyautatawa ka ba ba menene naka ba ba ko kadan Allah yana azaba ga wanda ya so ya masa azaba shi yasa wannan shine ainin lisanul haqiqati ainin haqiqati wanda da Allah ya nufi masa azaba na masa sai masa azaba wannan kuma Allah ya nufi masa gafara ba masa sai masa gafara to amma kuma da yake ana so a dora mutane akan tsari su bi shari'a sai aka ce inna la inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin a tsaya a kyautata aiki rama Allah tana kusa da masu kyautata aiki tana kusa da masu kyautata aiki to rama dai a hakika tana kaiwa ga waɗanda Allah ya nufi ta kai gare su ne shi yasa ko ka kyautata aiki ko baka kyautata ba in Allah ya nufi rama ta kai gare ka sai ta kai gare ka illa iyaka saboda a tabbatar da shari'a to in Allah ya nufi rama ta kai gare ka to sai ya kaddara kai ta kyautata aikin kuma fa amma mana dauta ga wasu daga bilin suna fasani suruhu lil yusra bas imalu fa kullum muyassaru lima hulika li ajali wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sahabbai suna zaune sai fito da littattafai guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu ya daga na hannun dama ya ce wannan littafi ne daga wajen ubangijin halitta a cikin littafin nan an ambaci sunan duk wani ɗan aljanna da sunan ubansa wane ɗan wane ɗan aljanna ne wane ɗan wane ɗan aljanna ne wane ɗan wane ɗan aljanna ne ya daga na hagun ɗin ya ce tun wannan littafin an gama rubutawa ba za a ƙara suna ɗaya ba da kuma za a rage ko suna ɗaya ba ya daga na hagun ya ce wannan littafi ne daga wajen ubangijin halitta ya kunshi sunayen duk yan wuta wani dan wani dan wuta ne wani dan wani dan wuta ne wani dan wani dan wuta ne ba za a ƙara kowa ba ba kuma za a rage kowa ba wanda duk aka rubuta ya riga ya rubutu wanda kuma ba a rubuta ba ba dama a dawo a ce za a rubuta shi sai za a suka ce ya rasulallah to me zai sami ta aiki tunda an riga an gama an riga an gama komai sai manzo Allah ya ce imalu fa kullum muyassaru lima hulika li ajalihi a a ku tsaya ku yi aiki ta ku dubi cewa ai an riga an gama komai a a ku tsaya ku yi aiki dai kowa ana hore shi ga abin da aka nufa ai aka nufe shi saboda shi shi yasa wanda yake Allah ya riga ya rubuta shi min alif sa'adati ko yayi aiki mummuna sai kuma a samu wani dalili da zai sa a kashan kare masa kuma a ƙarshe a ɗora shi akan yi kyakkyawa wanda kuma aka rubuta shi min ali shakawa ta ko ya aiki kyakkyawa a ƙarshe sai an kaddara masa wani abin da zai yi ya zama duk ya ruguje duk aikin nasa gaba ɗaya ya ruguje wal iyaz billah inda sai da abul gani nabil si yake faɗa rubba shasin ta quduhul aqdaru lil maali wa ma bi zakati yaro gafilun was sa'adatu taranatu wa huwa minha mustawhishun nafaru wa alayhi in zalla aynun min allah taqihi wa yasturu sattaru fa wa billahi da'iman yatarqa la bi yastashruqul aqdaru وفدن كابد الإبادة تا منه قد مل ليله والنهار cewa dewa bawa wanda kaddara ta Allah take kora shi ga sufofi na ɗaukaka ba tare da shi ya karkata gare su ba gashi yana cikin rafkana amma kuma ta ko'ina arziki ya kewaye ta kewaye shi arziki daga wajen Allah ta kewaye shi amma shi koyaushe yana nuna ja da ba yana nuna zauta koyaushe ya aikata zunubi sai Allah ya kaddara ya tuba ta inda ma bai sani ba wadda tuban nan sai ta tsarkake shi kula ma karafa zunuba a tatu taubatun dakaratu wasu gifaru wa alaihi in zalla ainihin min Allah take kuma Allah yana lura da shi ko da ya yi tuntube sai ya zama ko ya tuntuban a dawo a gyara shi a dawo a gyara shi kuma Allah ya suturce shi wani wakasa ya kai ma mala'iku ma masu kiyaye ayyuka a mantar da su ai su din ma duk matsayin su bayi ne na Allah in Allah ya so abinda suka kiyaye din sai su manci sai a mantar da su sai ya kuma na wannan ya yi laifi kaza sai a mantar da su a mantar da su ya bai wane haifu ba gani ba bai mu gani ba Allah ya mantar da su to shi yasa ya gafi yu'azzibu man yasha'u ko ya gafi liman yasha'u shi yasa masana Allah suka ce wannan ita ce babban wannan magana ita ce babban abada take kona zakata wanda duk ya san Allah wato ya ji tsoron Allah idan da duk ya san Allah ya ji tsoron Allah duk wani abu da Allah ma ya hore ma kana yi kana ganin ko na kyakkyawa ne kai an hore ma kana kyakkyawa ga wani can shi yana mummuna to kaka ce zaka ga kanka wani abu kakka ga wani abu za ka kaba kanka wani abu don maka sanya karshen zai ba wala tarayan fil ardi dunaka mumina wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri fa inna khitam al amri anka mugayyabu wa man kana za sirrin yahafu min al makari dan uwa kada ka taba daga ido ka hangi cewa ga wani mummuni mummuni ne amma dai bai kai ikai ba a'a in dai mummuni ne ka ga ai gaba yake da kai aka ce ko kafirin ma kakka gan shi a wulakance cewa bai kai kamar ka ba ba san abin da lamari zai a gaba ba kai yanzu da kake ganin kanka mummuni ne in Allah ya so ya juyi sai ya juya sai kuma da kake ganin kafirin ne in Allah ya so ya juya sai ya juya sai ya dawo shine mummunin kai kuma ka da koma wani mummunan matsayi wal iyazu billah shine fa inna hijamal amri an ka mugayyab wato shi yasa tafiyar sufa yake nan ko yaushe bawa ya zama mai kaskan da kai mai jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi tijani shi abin tijani radiyallahu ta'ala nu ko yaushe yake yawan karanta wasu baitoci guda biyu cewa wa aminu makarillahi billahi jahilu wa khaifu makarillahi billahi arifu wala jahilun illa min Allah aminu wala arifun illa min Allah khaifu wanda yake ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah wanda yake ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji dai mai iko ne akan komai ubangiji mai iko ne akan komai wa minhu ta'zibu yana daga abin da Allah yake da iko akan yin azaba wa nagatu da da yin gafara ga wanda ya nufa shi yasa da Allah ya nufa ya iya gafarta masa ko da ma bai tuba daga zunubi ba sabanin yadda mu'tazilawa ko hawarijawa suka tafi na cewa ai ba da za a yi a gafarta wanda ya kata kabira ko da da yace matukar ba tuba yayi ba to wannan ayar raddi ce akan su da kuma wasu ayoyin daban kamar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ما دون ذلك لمن يشاء يا أيها الذي يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم an samu sabani tsakanin malaman tafsiri a game da daito har ruwayoyi guda uku akwai ruwa da take faɗa cewa kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam madina akwai yahudawa daura da madina akwai banu ƙuraizata akwai banu nariri to su banu nariri sun fi isa sun fi mulki shi yasa sai suka yarjejeniya da banu ƙuraizata wanda dai yan uwansu ne yahudawa cewa to idan wani a cikin banu ƙuraiza ya kashe wani daga banu nariri abinda za a yi shine su banu ƙuraiza dole su ɗauki wannan wanda ya kisa su miƙa shi ga banu nariri su kashe shi a maimakon ɗan uwansu da ya kashe amma idan daga cikin banu ƙuraiza ne wani a cikin banu nariri ya kashe wani to abinda za a yi kawai sai dai a ba da wasaƙi hamsin sai a ba da wasaƙin da binu hamsin amma ba a kama wani a cikin banu nariri a ce za a kashe ba don wani daga cikin banu ƙuraiza don ya kashe wani daga cikin banu ƙuraiza to ana nan akan haka sai manzo Allah ya zo Madina wanda an zo da adalci cewa ai ba irin wannan to shikenan sai wani daga cikin banu narere ya kashe wani a cikin banu Quraiza sai banu narere suka nufin su bi tsarin da suke kai tun da can kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina sai banu Quraiza suka ce wannan ai ta kau ba za mu lamunta ba daman cutan mu kuke ya za ku ce mu in an kashe namu sai dai ku ba mu wasiki hamsin amma ko in an kashe naku ai sakayya sai dai ai sakayya mu sai dai a je wajen annabi ba su ba su da gaskiya da annabi ba amma sun tabbatar da yin an je wajen sa adalci ne to shine sai banu nariri suka ce to a tura a tambaye shi ya zai wannan hukuncin a faɗa masa ga yarjejeniyar da ake da aka faɗa wa manzo ya ce hukunci a sakayya hukunci a sakayya ai rawuka duk ɗaya ne rawuka duk ɗaya ne ne banu nalire suka zo suna gunaguni cewa wannan abiyan da ya faɗa ai ba ma haka attaura ta zo da shi ba to aka ce sai aka saukar da wannan ayar don a nuna cewa kada manzo sallallahu alaihi wasallama maganar nan da suka faɗa ta dame shi domin ko daman suna da'awar imani ne a baki amma a hakika ba su yi imani ba ko a taurar kanta ba su yadda da ita ba nan da sun yadda da a taurar ai da su koma gare ta tun da ba abin da Allah bai bayyana ba a taurar wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tawratu fiha hukumullah wannan kenan kauli na farko kauli na biyu kuma cewa akan wani wato bayahude ne da ya zina da shi da wata bayahudiya su sun mai da maganar a jefe musa ne cewa a abin ya yi tsanani suka ce idan suka ga manyansu sun afka cikin zina sai suka ga cewa to a ringa kashe manya ai ba daɗi sai suka mai da haddin zinar cewa wanda duk ya zina a masa bulala kuma a samu bakin gawayi a goga masa a fuska a kewaye gari da shi sai a gyale shi an gama haddin kenan to da aka yi zina wai aka samu wanda suka yi zina a cikinsu da suka ce to aje wajen manzo ko za a sami wani hukunci mafi sauki cewa to in an irin mai saukin ne aka ba su shikenan su yadda amma idan aka ce jifan nan ne to su ce samsam Allah bai ce aje ai jifa ba shine ya kulu na ini tutun haza fa khuzuhu wa illam tutahu fa hazaru da aka ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani malami a cikin su kai ine ma magiya ka ji tsoron Allah da ya saukar da attaura ga annabi Musa me attaura ta faɗa game da mazinaci muhsani sai ya ce kai amma dai tunda ka kure ni kai mun irin wannan magiyar to gaskiya attaura cewa ta a jefi inda muhsani ne ya zina cewa a jefe shi to wannan ruwaya ta bi kenan akan haka aka saukar da wannan aya ruwaya ta uku kuma cewa a ba cikin banu za ko banu narere ko yahudawan da suke dab da madina bane aka samu wannan a'a a fadaku ne fadaku gari ne da yake da yar tazara kwarai daga madina a hanyar sham wato an yi arewa an yi arewa da madina kamar za a taho syria ko za a taho jordan a nan ne fadaku take to shine aka samu wanda suka yi zina sai suka ce bara a je wajen annabi a tambaya ya hukuncin yake to akan su ne dai aka saukar da wannan shi yasa an samu zantuttuka akan dalilin saukar wannan aya sai shi abdullahi dan fado yana faɗa a ta tafsiri in amkanan nuzulu an asbabi famil ala kulli bilar tiyari in ya zamo aya ta yi a ce sababin saukanta da dama ta yi a ɗauka da nan akan samu aya ɗaya wanda dalilan saukarta sun haura ɗaya ba dalili ɗaya ba ne ya sa aka saukar da ita to ita ayar da take faɗa cewa ya ayyuhar rasulu ya wannan manzo mai girma al'ada ta ubangi subhanahu wata'ala duk sanda zai fuskanci manzon Allah da magana to sai ya kira shi da girmamawa abinda sauran annabawa ba su samu ba inda maulan mashi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i wanda yake cikin bakin annabawa ya fifici sauran annabawa ta wajen ma kawai irin yanda Allah yake kiransa sauran an tashi kiransu za a ce ya ibrahimu ya hudu ya musa ya isa ya isa na marama an ta kulta linnasi haka dai ake kiransu da sunansu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da inda za a yi kiransa sai an girmama shi kama anan ya ayyuhar rasul ya wanda yake shine manzo cikakken manzo wanda manzancin sa ya gama kowa ba wanda bai karkashin manzancin sa la yuhzinka allazina yusari'una fil kufr kada irin tsarin ko ayyukan masu gaggawan fadawa a cikin kafirci ya bata mara ya ka'o na fihi da sur'at masu fadawa a cikin kafirci da gaggawa ai yusirunahu masu bayyana kafirci za waje do fursata da zarar sun sami wato dama da zarar sun sami dama za su bayyana kafirci in ba sami dama ba sa ringa da wasu yahudawa ne ko su nasara ne amma da sun sami dama yanzu nan za su bayyana aiki na kafirci irin yadda yanzu ake gani da sun samu wata dama to shi kansa annabi isa bai huce su dangana matsayi mummuna gare shi ba ko wanda suke da tattazu dinahum huzuwan walaiban min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wanda su suka mai da addinin ku abun wasa ko abun warge irin yadda suka mai da nasu to ka ku ce za ku dauke su masoya ku ce za ku bi irin tsarin su a kullun yahudawa da nasara so suke musulmi su mai da addinin nasu warge ko abun wasa irin yadda su suka mai da addinin nasu wargi ko abun wasa wannan yake sa wani lokacin aji suna sufanta annabawan Allah da sufofi munana ko sai za su zana annabawan Allah da sufofi munana to don gaba ɗaya su mai da addinin wargi kuma gwadawa suke wai musulmi sun kai wannan matsayi wal iyazu billahi to wanda su musulmi Allah ya alkawarin cewa lalle lalle zai kare su daga irin wannan bayan da za a ce sun bace gaba daya wa mimman halakana ummatun yahduna bil hakim min allazina qalu daga waɗanda yake suke fadin amanna su sun imani wanda wannan maganar bi afwahihim iyakar ta bakin su a baki ne suke da awar sun imani bi alsinatin wato da harsunan su ne muta'alliqun bi qalu walan tumin qulubuhum zakatun su bata imani ba wa humul munafiquna sune munafikai ko ko zindikai ko irin wayannan yahudu da nasara din da kullun ake ganin alamomin su wa min allazina hadu haka nan ma a cikin wayanda suke yahudawa qaum akwai mutane samma'una lil kadhib wanda ba abin da suke sai yawan sauraron ƙarya allazi taratu ahbaruhum wanda malaman su suka kaga suka dangana ga attaura sama a kabul suna jin wannan ji na karba to shi yasa ka ku saurare su kuma ku kiyaye a cikin ku ka a sami irin su a samu waɗanda za su ringa sauya zantuttuka na Allah tabaraka wa ta'ala ga abinda Allah ya faɗa amma kawai don su cimma wata manufa ta su su juya su wata fassara ta kaucewa daga manufa to irin wayannan ku kiyaya ko da ku musulmi sama'una masu sauraro ne minka daga gare ka liƙaume suna son su ji labarin ka liƙaume a saboda wasu li'ajli ƙaumin saboda wasu mutane a harina daban min yahudi daga yahudawa lam ya tuka da ba su zo gare ka ba wa hum alu haibara su ne mutanen haibara ko fadaku zana fihim musana ne musanai biyu sun yi zina a cikinsu fakarihu rajmahuma suka ga ba sa son wato suna kin a ce a jefe su fa ba su kurai zata suka aiko kurai zata liyasalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukumi ma dan sa mai manzo sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin wannan masu zinan nan guda biyu ai wasu ban nuzuli hasibin saukata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ma hajara ila almadinati lokacin da ya hijira zuwa Madina an samu sulhu tsakaninsa da Banu Quraiza suka zama sukan je wajen sa su Banu Quraiza suka zama sukan je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Haibara yaki ne ba sulhu ba wata yarjejeniya ya dace cewa Musa na biyu daga Yahudawan Haibara sun yi zina wani madaukaki ne a cikin su yayi zina da wata madaukakiya a cikin su sai malaman su suka ba su fatuwa mai aka saudin cewa a yi hukuncin su a yi musu bulala ɗari a yi musu a sa bakin gawayi a goge fuskarsu a sa a fuskarsu a ɗora su a kan jakai a kewaye gari da su an suna abin juyarwa keyar wannan ga kaiwa wannan keyar namijin ga keyar macen sannan kuma yahudawan haibara suka aiko kuraiza ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambayarsa daga wannan suka ce da su idan ya faɗa muku irin wannan hukuncin da muka yi to gaskiya ne abin da ya faɗa ya zamo maganarsa ta zama hujja gare mu wajen ubangiji wai idan ba haka ya faɗa ba fahuwa kazzabin ya faɗi maganar da ba tabbas ba ba gaskiya ba sai yahuda wannan na ƙurai za su zo wajen manzan allah sai manzan allah ya ba su labari a cewa hukuncinsu a jefe su ai hukuncinsu a je a jefe su ya ce haka ma hukuncin yake a taura a tauran ma da take hannunku haka hukuncin yake a ciki